الحمد لله رب العالمين اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله علانيته وسره فأهل أنت أن تعبد وأهل أنت أن تحمد وأهل أنت أن تذكر وأهل أنت أن تشكر وأهل أنت أن تطاع لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا في قديم أو حديث أو خاصة أو عامة أو سر أو علانية لك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالمال ولك الحمد بالأهل ولك الحمد بالمعافات بسطت رزقنا وكبت عدونا وأظهرت أمننا وجمعت فرقتنا ومن كل ما سألناك ربنا أعطيتنا فلك الحمد كثيرا كما تنعم كثيرا ولك الشكر كثيرا كما تجزل كثيرا لك الحمد على كل حال ونعوذ بالله من أحوال أهل النار وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين وإله الآخرين إله يعلم أسرارنا ويعلم نياتنا وأشهد أن محمدا عبد الله ورسول الله وحبيب الله وخليل الله وصفي الله وخيرة الله من بين الورى أجمعين اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين اللهم هينا على سنته وأمتنا على ملته وحشرنا في زمرته وأدخلنا الجنة تحت لوائه واسقنا بيده الشريفة من حوضه المبارك شربة هنية روية مريئة لا نظمأ بعدها أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين أما بعد عباد الله اتقوا الله تعالى واعلموا أن التقوى هي خير زاد للمسلم في دنياه وأخراه كما قال تعالى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى أيها المسلمون لقد حرم الله تعالى السحر وجعله من أعمال الكفر وذلك لشدة ضرره على الفرد والمجتمع قال الله تبارك وتعالى ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر والسحر لا ينفع الساحر فضلا من أن ينفع غيره ولكنه يضره لأنه من أعمال الشياطين قال الله تبارك وتعالى ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون أيها المسلمون احذروا من تصديق الساحر وحذروا الناس من ذلك فإن من يصدقه يبوء بلعنة من الله وينتهي به الأمر إلى الكفر بالله جل جلاله كما قال الله تعالى ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا وثبت عن عمر رضي الله عنه أنه قال الجبت السحر والطاغوت الشيطان وفي الحديث من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم ويقول نبينا صلى الله عليه وسلم ليس منا من تطير أو تطير له أو تكهن أو تكحن له أو سحر أو سحر له عباد الله اعلموا أن سوق السحر والسحرة إنما تروج على مجتمع جاهل ضعيف الذي هو ضعيف الإيمان قليل في البصيرة لأن المؤمن يعلم تماما أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه قال الله تعالى وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله أيها المسلمون إن وجود السحرة وانتشار السحر خطر على حياة المجتمع والأفراد وذلك لأنهم يسعون دائما لزرع الفساد والبغضاء بين الناس والتفريق بين الأحبة التفريق بين الزوج وزوجته وبين الوالد وولده وبين الحبيب وحبيبه فاتقوا الله عباد الله وتعاونوا فيما بينكم على محاربة الباطل وأهله وعلى محاربة السحر وأهله وذلك لسلامة المجتمع وحماية الدين كما أمركم الله تبارك وتعالى في قوله وهو أحسن القائلين وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان أيها المسلمون إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المؤمنين والمؤمنات من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله وصفيه وخيرته من بين الخلق أجمعين بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله فاق الورى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين اللهم ارفع راية الإسلام في كل مكان اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها يا رب العالمين اللهم كن لهم عونا ونصيرا اللهم كن لهم عونا ونصيرا اللهم إنا نسألك الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم احفظ بلادنا من كيد الكائدين ومن شر الأشرار ومن كيد الفجار ومن طوارق الليل والنهار إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن اللهم احفظ أئمتنا اللهم اهد أئمتنا اللهم اهد أئمتنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين اللهم ارزقهم بطانة صالحة التي تأمرهم بالخير وتحضهم عليه اللهم كلنا ولا تكن علينا وانصرنا ولا تنصر علينا وأعنا ولا تعن علينا وامكر لنا ولا تمكر علينا وانصرنا على من بغى علينا برحمتك يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين bayan haka ‘yan uwa musulmi abinda hudu ba ta kumsa bayan godiya ga Allah maɗaukaki da yabo da salati da sallama ga manzon tsira sallallahu alaihi wasallam ‘yan uwa musulmi mu ji tsoron Allah mu kiyaye dokokin Allah mu sani jin tsoron Allah shine mahi alherin guziri wanda ya kamaci mutum musulmi ya rika a duniyar shi da lahiran shi Allah maɗaukaki ya ce wa tazawwadu ku yi guziri fa inna khairaz zadi taqwa lalle mahi alherin guziri shine guziri na tsoron Allah. ‘Yan uwa musulmi mu sani cewa a shari'ar musulunci Allah mai girma da ɗaukaka ya haramta tsahi ya sanya tsahi yana daga cikin ayyuka na kafirci. Ba matsayin haramun ba kaɗai ya tsaya, a shi tsahi da sihirce-sihirce da kancilko wannan ya kai matakin kasantuwan shi cikin ayyukan kafirci. Saboda haka kai tsaye musulmi yana aikata shi yana zama kafiri. mu sani ‘yan uwa musulmi musulunci ya haramta sihiri ya tsine ma masu sihiri ba don komi ba saboda tsananin cutar da sihiri yake yi wa al'umma sihiri yana cutar da zamantakewa al'umma yana cutar da ɗaiɗaikun mutane allah maɗaukaki ya ce ƙarara a cikin alkur'ani walakin na shayatsi na kafa sai dai shaiɗanu sun kafurci me yasa shaidanu suka kafurce Allah ta'ala ya ce yu'allimuna nasa sihir suna karantar da mutane tsahe-tsahe Allah ta'ala ya ce shaidanu sun kafurce saboda suna karantar da mutane tsahe-tsahe mu sani ɗan uwa musulmi tsahi ko sihiri ko kancil ko na bokaye da ‘yan bori baya amfanar bokan da ke yi ko mai sihirin da ke yi balle ya amfani wani daban inda yana amfana baka taba ganin mutumin da ya samu ɗaukaka ba ya shahara ya burin ƙasa a cikin al'umma ya zama abin nunawa abin buga misali saboda boka ne shi ko saboda ɗan sihiri ne shi ko saboda ɗan bori ne shi har abada ba a taba yi ba kuma ba za a taba yi ba domin saboda shi sihiri baya amfanar mai aikata shi balle ya amfane ka kai da kake neman wato kana tafiya ka sha inuwa ga iccen da bai bada inuwa idan icce ya zamanto ba inuwa tattare da shi ba malaba tattare da shi to Allah ɗebe ma wannan iccen albarka bai da amfani kenan icce bai ba da ƴaƴa icce ba inuwa icce ba wurin labiya to mai amfanin shi a cire shi a huta mana to duk inda ɗan sihiri yake duk inda boka yake duk inda ɗan bori yake duk inda wani wato matsahi yake bai amfanar kanshi bai amfanar da wani hasali sai dai ya cutar da kanshi ya cutar da wani wallahi boka bai kwana ma wanga irin wanda za ka yi ka huta kai da kake giligili ka ɗauki boka wani abin ƙwarai abin talallaba da abin sunguma da abin runguma boka ya yi ma kwana lahiya lau irin yadda kake bai da wannan gatai duk in ya rintsa sai ya ji mari katsatsam kullum cikin tashin hankali yake da zabura duk mutumin da ke karɓa sunan boka wallahi bai da hutu bai da ya riga ya sanya kan shi rikici na duniya kamin ya tarda babban rikici na lahira don haka wanda ya je wajen boka ko wajen ɗan bori ko wajen matsahi yana neman ya cece shi ko ya taimake shi ko ya kama mashi to cikin al'umma wallahi yana cikin koma bayan al'umma in kana ganin darajar shi zaka gane cewa kaskantaccen bawa ne ranar tonan asiri ɗan uwa musulmi mu sani ba kan banza ba Allah ya cine ma sihiri da 'yan sihiri ba bisa kan banza ba Allah ya ce wanda ya aikata sihiri ya kafirta domin saboda sihiri guba ce cuta ce matsala ce alloba ce tana ɓata zamantakewa tana hargitsa al'umma tana ɓata rayuwar al'umma Allah maɗaukaki ya ce wato aikata sihiri kai tsaye kafirci ne ƙarara domin saboda baya amfanar kowa mu sani ‘yan uwa musulmi sihiri mai aikata ci cutar da shi yake sannan wanda ya raɓe shi shi ma sai cutar ta shahe shi baka taɓa gani ba a tarihi mutumin da yake da alaƙa da ‘yan sihiri ko bokaye ya sha ba a taɓa yi ba idan maɗaukaki ne sai ya zama makaskantacci in Allah ya ɗaukaka shi ya ga cewa wannan ɗaukakai ba ta isa sai ya haɗa da taboka ko da ɗan siri to billahin lazi ƙasƙanci zai haɗu da shi ka taɓa ganin mutumin da Allah ya ɗaukaka shi da yana ba kowa ba Allah ya kai shi dirakatar ko ya kai shi wato wani mai matsayi wani shafin na wata ma'aikata ƙarshe yama Allah butulci ya ga cewa bai dace ba a ce an yi zaune an kawo irin wannan matsayin ai dole sai an tashi tsaye ya tashi ya yanka tantabara ya yanka akuya ya yanka kaza ya yanka sa ya yanka har ya kai yana yanka jama'a yana yanka mutane akan cewa bukatan shi wane ne ka taba gani yayi haka kuma ya kwashe lahiya tun cikin rayuwar shi Allah ke ɗebe mai albarka tun cikin rayuwan shi yana kallo yana lumfashi Allah ke tsine mai albarka ya tsine ma duk wanda ya rabe shi albarka Allah ya gama da shi ya mai kurwa ya zama an gama da shi a duniya kuma lahira matsananciyar azaba tana can tana jiran shi ‘Yan uwa musulmi, Allah ba ya haramta mama abin da akwai romo cikin shi ko akwai daɗi ko akwai taimako ko akwai kama ma mutum cikin rayuwar shi. domin addinin musulunci ya zo ne domin ya imamu umarni da duk abin da zai amfani mu ya daɗaɗa mamu rayuwa ya hana mu duk abin da zai cutar da mu ya kama matsala cikin rayuwa shi yasa Allah da ya kawo zancen yan sihiri matsafa cikin alkur'ani sai Allah ya ce wa yata'allamuna ma yadurruhum wa la yanfa'uhum kuma suna karantar abin da ke cutar da su ba zai taba amfaninsu ba walaƙad alimu haƙiƙa matsawa sun sani haƙiƙa 'yan bori sun sani haƙiƙa bokaye sun sani lamanishtarahu duk wanda ya zaɓi wannan tsahe-tsahe malahu fil akhirati min khalaq lahira bai da ko abin da sabo zai sa baki daidai da abin da sabro zai sawa ga bakin shi baya da shi aka ce halak malamai suka ce shine wani kaso ko wani rabo ma'ana duk mutumin da ya zaɓi sihiri duk mutumin da ya zaɓi bokanci duk mutumin da ya zaɓi bori da 'yan bori ya ga daidai ne a bar su su yi to wannan mutumin rana alkiyama ba ya da daidai da abin da sauro zai sa gabaki ba zai samu ba ma lahu fil akhirati min khalaq Allah ya ce wala bi'sa ma sharau bihi anfusahum kuma tir da abinda zukatansu suka zaba masu law kanu ya'lamuna inda suna da ilimi ba daƙiƙai bane da sun fahimci cewa wannan kancilkon baya haifar da ɗa mai ido bai sawa bai hanawa bai gabatarwa bai jinkirtarwa bai isa ya canza tsarin Allah ba laukanu ya alamun sai Allah ya ce walau annahum amun inda dai da gaske sun yi imani yan bori inda dai da gaske matsafa sun yi imani da bokayi wattaƙau kuma sun kiyaye dokokin Allah lamafubatun min indillahi khairun to da sakamakon da ke wajen Allah ya yi alheri akan abin da suke son su cimma sai Allah ya ƙara cewa laukanu ya alamun inda dai suna da sani ashe babu mai haraka da 'yan bori babu mai haraka da bokaye babu mai haraka da matsawa sai da ƙiƙi na gidan gaba wanda in kana neman jahili na kan gaba to da ka dafa kan shi ka sun gumu jahili wanda shi ne ƙarshe sau biyu Allah ya maimaita cewa rashin ilimi ne yasa mutum zai rungumi bokanci ko ya rungumi tsahe-tsahe ko ya rungumi hulɗa da 'yan bori 'yan uwa musulmi ya kamata ba wai zancen a samu musulmi ba yana harakan tsahe-tsahe da sirce-sirce gazganta ma boka ko gazganta matsahi mai sihiri shi kan shi wallahi hatsari ne ga musulmi da inda musulmi yake gazganta mai sihiri wani mai sihiri ya ce zai baka kariya sai ka gazganta eh zai baka kariya to ka zama cinan ne daga ran nan sai in ka tuba in akwai rabo in dai akwai lumhashi koha buɗe kana da damar ka tuba ka gyara imaninka amma matakar ka ci gaba da rayuwa haka wallahi ɗe babban albarka ne kai tsinanne ne kai duk inda aka ganka an ga wanda Allah ya kwashe mu albarka ba ni bane nake da bakin zagi aya Qur'ani ta faɗi Allah ta'ala ya ce alam tara ilal ladina utu nasiban minal kitab shin baka gani ba zuwa ga waɗanda aka ba su wani kaso na ilimin littafi Allah yana zargin wa Yahudawa da Nasarawa saboda an ba su ilimin littafin Injila da Attaura, an ba su wani kaso na ilimi, sai Allah ya ce yashtaruna dalalata, yu'minuna bil jibti wat taghut. Suna imani da sihirce-sihirce, suna imani da harakokin shaidanu. Umar bin Khattab ya ce aljibti shine tsahi, sihiri, ya ce at shine shaidan. Ma'ana suna gazganta tsahe-tsahe suna gazganta harakokin shaidan suna ganin wannan harakar ita ma tana yi suna ganin wai wannan wani aiki ne shi ma mai zaman kanshi cikin zamantakewa ai ba matsala bane ba su cancanci tsangwama ba ba su cancanci a ce masu cas ba ya kamata su ma a bar su su yi kayan su saboda ya gazganta wannan tsahe-tsahen Allah ta'ala ya ce yu'minuna bil jibti wat taghut suna imani da sihirce-sihirce suna imani da shaiɗan. to duk wanda ya samu haka sai kaga shi ma ya irin halin yahudawa wa yaquluna lillazina kafaru kuma suna ce ma wanda suka kafirce haula'i wa'annan kafuran ahada minal ladina amanu sabila ai sun hi zama bisa hanya ma sama ga masu imani wallahi duk inda wanda yadda da sihiri yake ya hi gazganta matsahi sama ga malami ya hi yarda da abin da boka ke faɗi sama ga abin da Allah ke faɗi cikin alkur'ani ya fi yarda da abin da matsawa suke faɗi da kariyan matsawa da taimakon matsawa ya yi gamsuwa ɗari bisa ɗari da shi sama ga a zo a karanta aya a ce a roƙi Allah ya tsari a shi yake wannan kamar wata wasa ce amma a ce a kamo rago a yanka ta tsakiyar baya a kamo akuya ko rakumi a yanka daga ƙeya wannan sai ya ce bala yanzu ya gamsu yanzu yake gamsuwa saboda mi saboda ya bi hanya irin ta Yahudawa ha'ula'i ahada minal ladzina amanu sabila ai waɗannan sun hi zama akan hanya ma sama ga masu imani sai Allah ya ce masu wannan halin ula'ikal ladzina la'anahumullah waɗannan su ne wanda Allah ya tsine ma albarka to kaji inda cino ya tazo ula'ikan lazina la'anahumullah waɗannan su ne waɗanda Allah ya tsine masu albarka Allah ya nisantar da su daga rahama sai Allah ya ce wa man yal'anillah duk wanda Allah ya tsine mashi falan da lahu nasira to ba za ka iya sama mashi mai taimako ba ne boka ba zai iya taimakon ka ba tsinanne matsahi ba zai iya taimakon ka ba tsinanne dan sihiri dan bori wallahi ƙarya yake ya taimake ka duk wanda Allah ya tsine mai albarka falan da lahu nasira ba za ka taba samun wanda zai taimake shi ba ya huddo shi daga cikin tsinuwa da kuma azabar da Allah ya tura shi ko a duniya ko a lahira ɗan uwa musulmi mu sani cewa wato sihirce-sihirce hatsari ne mai girman gaske wanda ya zo cikin hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce duk wanda ya je maboka ko wani wanda yake da'awar ya san abin da zai faru a gobe dan bori ne boka ne mai bugun ƙasa ne malamin tsibba ne wanda ke istihara wanda ke cewa mai allon ƙarhe ne duka waɗannan suna cikin kalolin tsinannu a cikin al'umma duk mutumin da ya je wajen mai gobe da nisa ko mai bugun ƙasa ko mai tsawatar tsuntsaye ko ka je wajen wani matsahi ya baka labari wai akwai alheri ko ba alheri ya baka labari wai gobe me zai faru ya baka labari me ke tunkaro ka ya baka labari wai inda aka kai ka wuri ne mai alheri ko mara alheri manzon Allah ya ce duk mutumin da ya zo wajen ire-iren waɗannan mutanen fa saddaqahu bima yaqulu kuma ya gasganta shi da abin da yake faɗi yana faɗin wasu maganganu kai ka ɗauka da gaske ne ka gazganta to ka kafirce ma abin da aka saukar ma annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam haka hadisin ya faɗi ƙarara faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam saboda haka 'yan uwa musulmi yanda wasu jahilan 'yan bokonmu suke tsammanin lamarin tsahe-tsahe wai kamar malamai matsama kansu ne suka yi suke sa kansu wajen soke-soke ya kamata a bar boka ya yi lamarin shi ai shi ma mutum ne ya kamata a bar ɗan bori mu har abada a nan Nijar ko a wata ƙasa ta musulmi ba za ka taɓa jin wani malami ba ya ce aje a kai ma boka hari ba mu da wannan iko ba za ka taba jin wani malami ba ya ce aje a kai ma dan bori hari ba mu da wannan iko ba za ka taba jin wani malami ba ya ce mu taru mu je mu kwade dan bori ko mu kwade boka ko dan tauri ko wani matsahi can na daban a'a abinda kawai malamai suke faɗi faɗakar da al'umman musulmi ne kasu hallaka do wanda zai hallaka ya hallaka akan hujja bayan yiwa a ce wani musulmi yana rayuwa nan cikin Nijar wai bai san da tsahe-tsahe ba kafirci ne bai san da cewa wannan shirka ba ne bayan yiwa musamman ma in babba ne ya kai shekara talatin ko arba'in a ce kana rayuwa sai dai ni sai dai wani mutumin ya riga ya gama batawa da Allah idan dai duniya shi ta yi daɗi to lahira da inda Allah kai shi ba problem ba ne akwai mutumin da ya riga ya ɗaukan mu zuciyar shi haka shi zai nemi duniya ne ido rihe ya ɓata da Allah zancen ya bi Allah sai dai kawai gudun bakin duniya in ya ga ana sallah shi ma ya zo ya duka ayi da shi in ya ga ana laye shi ma ya jawo ragotun da nama ake ci shi ma ya ci amma dai a zuciyar shi bakin kafiri ne bakin arne ne bai yadda da Allah ba bai yadda da Qur'ani ba duk bayanan da Qur'ani yake shi yake wayo ne kawai ake ma mutum a raba shi da matsayin shi in kana da matsayi bai iya tabbatuwa dole sai ka tashi tsaye in kana da waye duka ji yake wannan duka shafa labarin shuyin ta je ta dawo to duk musulmin da aka same shi zuciyar shi har yanzu tana nan rike kankan da tsahe tsahe ko soja ko jandarm ko, ko minister ko shugaban kasa ko mer ko wani sakarai duk mutumin da aka same shi billahi lazi wannan baro ne duk girman shi duk matsayin shi baro ne lambawan in kana neman wawa baro an buguja cikin al'ummar musulmi ka dawa kan shi wallahi shi ko ta ta wannan bai san inda alƙiblar musulunci take ba babu musulunci babu tsaye-tsaye ai da radda kai yarda ka zaɓi tsahe-tsahe to rakarar nan ka raba kaya da Allah kama daina sallah kana ɓata ma kanka lokaci abin mamaki ka ga ɗan bori wai ya taho wai yana sallah cikin mutane abin al'ajabi kai al'amuran mamaki a duniya yawa gare su wai in za a laye ka ga ɗan bori ko ‘yan bori ta jawo ragonta wai laye za ta yi ita ma ke da za a yi laye da ke ina ke ina yin laye da wani rago aikin jima da ɓatawa da Allah jira kike a mutu kawai ji abin da Allah zai maki ya maki domin an faɗakar da ke kinkiya an faɗa maki hatsari ne mugun abu ne bala'i ne ba wai ku ɗora kiran al'umma su zo su kama ma bori ba da tsahe-tsahe a ku 'yan borin muke tausaya ma muke neman ku tuba ku daina ba daidai ba ne hatsari ne bala'i ne jaraba ce masiwa ce mugun abu ne tsiya ne jaraba ce babu alheri ko miskala zarratin a cikin tsaye-tsaye don haka muna fatan wato 'yan bori na ƙasar Nijar da bokaye na ƙasar Nijar da duk wani ƙwararren matsahi muna fatan Allah ya kimsa mai shiriya a zuciya ya tuba ya yi watsi da wannan shirman ya sake sana'a. Ba wai sana'ar bokanci ba da tsahe-tsahe ga mai karɓa sunan musulmi. Ko da a ce Allah ya haramta shan giya, amma kai kaga cewa ba ka da wata sana'a duniya sai sai da giya, ai ka san akwai matsala. watakila bakin uwa ne amma inda a ce kai musulmin kirki ne na gaskiya ba yayyuwa a ce ka rasa aiki ka rasa sana'a sai abinda Allah ya cine ma albarka sai abinda Allah ya haramta kai nan kadai kake ganin riba idan ka yare ba inda kake ganin samu sai wajen ayyukan da Allah ya haramta wallahi babu wanda zai hada cikin wannan jarabawai sai wanda yake da wato wani balshe ko dai ka cuci mamaka ta cine ma tun kana karami to babu wanda ya sai raba ka da tsaye-tsaye saboda kai cinanne ne zalimtar uwarka kai ta cine ma albarka don haka ba za ka taba yin albarka ba ba qur'ani za a karanta ma ba in za a zo a sabke izi sattin bisa kanka a hada da injila da zabura da sofi ibrahim wa musa wallahi kai cinanne ne saboda bakin uwa ne ya za a yi da kai dole sai dai a yi ta gaya ma sauran mutane kasu yi koyi da kai kai ka riga ka ɓaci an riga an yi asarar ka amma sauran al'umma waɗanda suke tsammanin kai mutumin kirki ne sai a masu hannunka mai sanda da cewa su yi hankali da raɓar don duk mutumin da ya zama cinanne to in ka raɓe shi wannan cinuwai sai ta shahe ka saboda cinuwa tana naso in ka raɓi mai ita za ka gogo zama da maɗaukin kanwa yana sa farin kai saboda haka ‘yan uwa musulmi duk inda boka yake in ɗan uwanka ne to ka kace alaƙa ta ‘yan uwantaka da shi za ka samu lada akwai gaba wadda ake yi saboda Allah ita wannan gaba ita saboda Allah ba kwana uku ba aka ce a yi ta ko shekara uku a'a ila yawmil qiyamatin aka ce wanga babanka ne amma aikin shi shine tsahi ko bori kamai nasiha baba wannan abun fa ba sabon Allah bane kawai tsantsa a kafirci ne ku daina ku tuba ku bari yamma fada ko yace ya buge ka ko yace sai yayi to raba kaya ake da shi babban annabi cikin annabawa annabi Ibrahim masoyin Allah da yamma baban shi wa'azi akan ya bar su kulle sai yace ina jehe ka in baka sha mana lahiya ba kai makiyin abubuwan bauta ta ne karshe sai yace to zan yi nisa da kai baba da ya nisa da shi ba su ƙara haɗuwa ba cikin ƙur'ani kaf Allah cewa ke mi koyi da annabi Ibrahima amma ban da waje guda kullum in Allah ya ce mi koyi da annabi Ibrahima sai ya ce mamu ban da waje guda wane ne inda aka ce kan mi koyi da shi roƙa ma baban shi gafara yana mushriki nan Allah ya ce kan mu yi koyi da shi in babanka ya mutu yana mushriki ya halatta ka ya bakin ciki ka rasa uba amma bai halatta ba ka ce Allah ji kanshi eh ka zo ka yi zillimi uba ya tafi cikin na yi asara uba to da gaske ne asara uba kai amma zancen Allah ji kanshi ma bai taso ba in kana son ka tabo hushin Allah to ce Allah ji kanshi ko ya mai gafara Yan uwa musulmi yanzu harakar da in mutum ya mutu yana yi haramun ne duk kaunar da kake mai ka ce Allah ji kanshi ita ce harakar wasa ita ce harakar da ya kai wani ma yana kallon wai takura ne ko sha kai uku ne a ɗora magana a kai kaga wanga bakin ko in dai ba ɗinke shi kai ba wallahi sai mun ce bokanci kafirci ne tsahe tsahe bai da kyau kuma wanda yake yi shi ma lalatacce ne jabin musulmi wanda ya ɗaure musu gindi ya ce su yi shi ma ba ƙaramin mugu ba ne ba maciyaci ne yana da kasan shi wajen Allah mai girma don haka mu muna gani a cikin waɗannan 'yan kwanakan wasu bokaye dandazo wanda ba ma san daga cikin wani daji suka fito ba da wasu 'yan bori a cikin ƙasarmu ta Nijar wato sun yi taro a wasu wajaje da sunan cewa wai su ma bokaye ne da 'yan bori na IS fa abinda muke kyautata tsammani su suka sa kansu domin waɗannan da ya shugabannin namu ba mu tsammanin akwai wani marar basirar da zai zo wa ya ce a yi bokanci don a tsara ƙasa wallahi rishin basira ne in akwai wanda ya ci ba mu tsammanin cikinsu akwai wani wanda yake da kidahumancin da zai cewa bori daidai ne bokanci daidai ne abinda muke kyautata zato kawai su ne suka zo suka sa kansu suke kayansu to in haka nan ne kam kaga dama ai ba- boka ba zuwa za kai ka yakace shi ba ko ka ce mai kaza shi ma wa'azi za a mai don haka muna fatan wannan hudu bai da muka yi ta kai ga kunnuwan bokaye waɗanda suke da rabon tsira su tuba matakar ko da a ce awa guda tama saura a rayuwa wallahi Allah yana shirye karbe ka ka tuba ko awa guda tama hatsarin abin shine a ce an mutu ana yi to wannan in ka ji ana babu Allah kiyaye to nan ne in ka ji wurin da ake cewa babu Allah kiyaye shine mutum ya mutu yana tsahe tsahe ko yana bokanci to nan babu Allah kiyaye don in ka ce Allah kiyaye ma takala Allah ne kake rikici don ya riga ya ɗauki alkawali ya ce bai kiyayewa bai yahi madun mutumin da ya mutu yana haka ‘yan uwa musulmi wato ya kamata eh, mu yi taimakekeniya mu kama ma junanmu wajen tsoratar da junanmu game da hatsarin shirka hatsarin surkulle da tsahe-tsahe manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce duk wanda yayi canhi ko aka mai canhi ba ya tare da mu duk wanda yayi bokanci ko aka mai bokanci ba ya tare da mu duk wanda yayi sihiri ko aka mai sihiri ba ya tare da mu ɗan uwa musulmi mu sani cewa duk duniya babu inda kasuwan matsafa take ci sai ina sai garin jahilai gidadawa kidahummai inda kasuwar kasuwar bokaye da kasuwar matsawa ta hiti gari ne inda ke da kwai dandazan jahilai da dandazan gidadawa rudaddu amma duk inda ke da kwai wayayyu kama dai kama ajazancin addini in dai mutum ya waye a duniya shi wayayye ne wallahi baka samun shi yana zuwa yan boka yaushe Allah zai martaba ka ya ma daraja ya ɗaukaki ya ɗaukaka ka ya kai ka matsayi na daije ko ya kai ka matsayi na wato shaf na wata ma'aikata ko ya ɗaukaka ka ya baka matsayin dipite ko kana matsayin duwan ko soja ko polis ko gar ko wani matsayi na daban ko makai ne shugaban gaba ɗaya amma sai ka susuce ka lalace wai ka ɗora ganin akwai wani wanda yake ƙasa gare ka shi kaɗai ne zai iya taimakon ka kuma wane ne wani ƙasƙantacce lalatacce mugun matalauci wanda yake cikin dauɗa da wari kai jahilcin addini gaskiya babban jahilci ne wallahi duk mutumin da ya rasa addini to koma me ya samu duniya akwai matsala duk mutumin da ya rasa addini saboda dandanan zaka ga yayi kama da dan akuya dandanan zaka ga yayi kama da ragon gidan shi dandanan zaka ga wani lokaci ma sai ka ga waɗannan dabbobin wallahi sun dara shi Allah ya ɗaukaka ka ya baka matsayi kai ne minista amma ji kake wai har yanzu in ba tsaye ka tashi ba to da can da aka kawo ka tsaye ne ka tashi aka kawo ka kana hukunci aka rubuta aka ce kai ne amma ne sai ka ce sai ka tashi tsaye kadai abin za yi kuma ya ne tashin tsaye shine ka tashi da matsayinka da darajarka da girmanka da motarka ta muryoyi mai tsada ka shiga kasur gumin daji ka tar da boka ba riga ba abinci ga talauci ya sha ma kai kuda na biya ka tar da boka sakare ba gidaje ba arabi ba boko ba nan ba nan bai iya kamo rubutu daga dama zuwa hagum ko daga hagum zuwa dama sai ka zo ka da- ka durkusa gaban shi cikin girmama yayo ma wayo ka taso kuma kai ka ce kai waye ne a ina ka je ka yi goho gaban shi ya yo ma wayo ka taso ka dawo gida kana dariya ana girmama ka wallahi tallahi ka yi kaskantaccen mutum ne gara na gidan gaba ba wayewa ta addini ba wayewa ta rayuwa duk mutumin da ke da wayewa ta rayuwa wallahi ba ka samun shi gaban boka ya durƙusa yomi zai ba shi in dai shi bokan nan kana ganin ya ɗara ka to aje matsayinka na ministar kai ka dawo boka shi ya koma can tunda ya ɗara ka kai baka gamsu da cewa Allah ya ma darajar da bai ma kowa irin ta ba tunda ya ɗara ka kai ka bace minitir ɗin kai sai ka dawo boka ko ka dawo ya karantar da kai tsaye tsayen kai sai ka duka kai tai in abin kwarai ne kai kana neman sa'a shi kuma boka da ya gane ka ya gama ganin sa'a wallahi in ka taho shi sa'a ta gama gare shi kai kai neman sa'a ka je yi wajen shi wallahi tallahi a cikin garin nan namu da cikin ma ƙasar nan tamu akwai manyan mutane waɗanda duk matsawa ne suna kancin ko suna tsahe-tsahe kuma karkai mamakin wannan wa'azojin da ake da wannan duk ta bayan kunnen su yake bi ji suke kawai ba gaskiya ba amma abin da zai baka mamaye wai kuma sun ki kafirta iya ku kafirta kawai ku ce kun koma kiristoci suna nan musulmi ne su amma kuma tsahe-tsahe sai dai a kashe tsohuwa akan daudawarta don haka ‘yan uwa musulmi ya kamata mu yi taimakekeniya kamar yadda Allah ya mamu umarni a wajen yaƙatar shirme da mashirmata a wajen yaƙatar tsahe-tsahe da matsafa Allah ya ce wa ta'awanu alal birri wa taqwa ku yi taimakekeniya akan aiki na da'a ga Allah da tsoron Allah wala ta'awanu alal ismi wal udwan kar ku yi taimakekeniya akan zunubi da ketar iyaka ya kamata da jagororinmu da mu talakawa baki daya mu hada karhi da karhe mu ga mun yi maganin bokanci da yan tsahe-tsahe da yan bori a hana shi ba alheri bane to ko da a ce yanzu ko da a ce ba mu da ƙur'ani ba mu da hadisi in dai muna da hankali bai kamata ba mu yakaci bokanci da sirce-sirce kamata me aikin boka me aikin ɗambori me aikin matsahi kawai kawo bala'i da ɓanna cikin al'umma in ka ga wani mutum an kashe an cire mai kunnuwa wani boka ne an kashe mutum ko namiji ko mace an cire al'auran shi an bar gawai wani boka ne in ka ga mutum an kashe an cire wasu wasu sassanni na jiki irin aikin bokaye ne yanzu don girman Allah akwai wata hukuma a duniya ta musulunci ko ta kafirci wadda ta yarda cikin zamantakewa ɗora samun masu ciccire ma mutane gabai masu kalkashe mutane masu shan jinin mutane to in dai babu to dole ne ga hukuma ko ta kafirci ko ta musulunci ta yakaci tsaye-tsaye domin wannan banna ce tsantsagwaran banna alkur'ani ne ya faɗi ya ce babu alheri ko laƙe ko daidai da kan allura babu alheri sai banna in kaga an raba aure tsakanin miji da mata su suke wannan aiki in kaga an raba tsakanin mai gida da bara bokaye suke wannan aiki in kaga an raba tsakanin masoyi da masoyi irin aikin bokaye ne ƙarara alƙur'ani ya ce suna karantar abin da suke rarraba tsakanin miji da mata wannan shi ne aikinsu wani da shi da wani akwai ƙauna akwai alaƙa mai kyau sai a gaya za a yi a raba su su koma maƙiyin juna wani da shi da wani ba su fahimtar juna kai mutumin kirki ne kana ƙyamar mutumin banza to shi bo ka sai ya sa dole sai ka so mutumin banza wai shi zai tsahe-tsahe da kan cilko yanzu kai matsayinka na mai kyamar ɗan banza a'a dole sai ka so ɗan banza kawai dai rayuwa ta lalace ta gurɓace aikin boka yake nan don haka 'yan uwa musulmi ya zama wajibi akan mu kamar yadda Allah ya mamu umarni mu yi taimakekeniya mu kama ma juna wajen yakatar waɗannan ababen shugabanni duk wanda yake da shugabanci billahi lazi sai Allah ya mai tambaya in kuma yana gardama ya mutu yanzu ya gani sai Allah ya mai tambaya akan me yasa kai ne matsayin shugaba mai cewa ayi ko ka ayi amma kan ba da dama ɗari bisa ɗari a yi bokanci a cikin ƙasa wannan fitina kaɗai ta isa ta hana mutum shiga aljanna duk imanin shi a ce an waye gari ka tsaya gaban Allah da sa hannunka da yardarka da umarninka aka ɗora shibka tsiya na kashe al'umma da shanya jininsu da ciccire masu gaɓai kai kace su je su yi daidai ne kai kace yana cikin gargajiya da al'adu kai ka sanya su suka yi wannan aikin ai ka shiga ukun ukun masa uku don haka babu mutumin da za ka gani ya yarda da tsirce-tsirce ko tsahe-tsahe babu shi wanda za a ga ya tabbatar da a yi bori a yi tsahe-tsahe a yi bokanci sai mutumin da yake da nita game da ilimi kuma sannan yake da nisa game da karance-karance na musulunci ya zama kawai shi inda ana zancen musulunci to kwabo ne bai san bi ba bai san ba ba komi bai sani ba to wannan amma in dai yana da alaka da sanin musulunci ko kwayar zarra ne Allah ya san waɗannan abubuwan sun ci karo da musulunci ba daidai ba sai mutumin da yake da nisa game da zama ɗan birni wayayye in dai ɗan birni ne wayayye ne ya rayu cikin mutane waɗanda suka san ya kamata ba za ka taɓa samun shi ba yana da alaka da waɗannan abubuwan sai sai azzalimi in kaga cikin zamantakewan mu musulmi kaga ga wani mutum musulmi ne in ana wa'azin ƙasa miliyan shida yake badawa in ana za a gina masallaci shi da kanshi ya ma gina amma kuma daga kote sai ka ga wallahi matsahi ne ƙarara ka gan shi to ina tabbatar ma da in ka bincika sai ka tar da ya cuci uwashi kama shi ne Allah yake ko ya cuci uwayen shi ko kuma ya guma wani mugun abu mugun azzalimi ne ya zalimci kanshi ya zalimci wata al'umma wadda haƙƙin ne ke bibiyan shi shi sa Allah ya ɗebe mai albarka ya luma shi cikin tsaye-tsaye kuma ya gamsu ɗari bisa ɗari yana ganin ba mahita sai nan yanzu cikin sojojin mu akwai sojin da gani yake in ya daina tsahi mutuwa zai yaƙin nan da ake zuwa ana tura su wai abin haushi abin bakin ciki abin takaici ƴaƴan musulmi da kake tausayi a tura su wanda kowace ƙabta akwai yiwuwar bindiga da zo ta halbe shi to yana nan caccaɓe da layu an mai tsahi an ce bindiga ka je ka tambayi sojojinmu na Nijar cikin sojoji akwai matsawa ko babu billahin lazi akwai ni na san akwai akwai su ko babu su akwai su to ka tambaye su wanda ake ji da shi wajen tsahi wanda bai cin bindiga an halbe ko ba a halbe ba an halba ba ɗaya ba biyu ba akwai waɗanda su sun yi tsahi laya tun daga sama har ƙasa wai an gaya musu bindiga ba ta cin su kai akwai ma wani soja a nan kasai wanda yana cewa bindiga ba ta ci ba ta ci di ya shahara cikin sojoji ana faɗi amma da aka je aka halbe shi wasu ke dahummai sai suka ɗora cewa a ba bindiga ba ce ta kashe shi birman wannan bejin bindiga ba bindiga ba ce ta kashe shi to mi ya kashe shi halbo shi fa aka yi mutu amma ka dibi saboda ƙoƙarin shaidan wajen bata kwakwalen mutane duk da haka nan wasu suna nan suna kallon wai tsahin shi yana yi ba bindiga bace ta kashe shi to min ya kashe shi masassara ce ko ta cizon sabro tun da mu a Nijar muke don haka ƴan uwa musulmi wato waɗannan ababen duka kayan banza ne muna roƙon Allah da rahama shi da tausayin shi da jin kanshi ya nisantar wa ƙasar mu da tsahe-tsahe da matsawa Allah mama maganin matsawa da ƴan tsahe-tsahe wanda suke da rabon su tuba Allah ka shiryar da su Allah ka sa su gano waɗanda suke cikin wannan matsalar Allah ka haskaka masu zukatansu su gano cewa wannan bala'i ne jaraba ce babu alheri ciki su kakkaɓe hannunsu su tuba wanda kuma ba su da rabon tuba to Allah tsare al'umman musulmi game da sharrunsu a musulunci tsahi yana ci in tsahin ka yana ci lokacin ake ce mai kafirci dan ka wani dibin na ci tsahi ba ci tsahi yana ci haka ƙur'ani ya faɗi to lokacin da yake ci lokacin nan ne kai kafirci in ba ya ci kenan ƙarya ma ce kai kawai shirkullan amma in kai sihirin kaga yana yi da gaske to daidai lokacin nan ne kai kafirci da haka Allah mu tsari da shi Allah nisantar wa kasar mu da tsahe-tsahe da kancilkon maha'inta yan bori da mayaudara bokaye da ire-iren su duk wani macuci Allah nisantar da shi daga wannan kasai Allah ta'ala ka kawo wata guguwar za ta kakkabe su duka su koma can wata kasa su raba mu da wannan kasai ta mu ta musulmi muna roƙon Allah ya ƙara tabbatar da zaman lafiya a cikin kasar mu da kwanciyar hankali muna roƙon Allah da sunayen shi masarki wannan damuna Allah ta'ala da kare shi ta da alkhairi ya sa damuna ce wadda take cike da alkhairori da albarkoki muna roƙon Allah ya sanya albarka cikin kasuwancin mu ya sanya albarka cikin ayyukan mu baki daya da cikin karance karancen mu wala hawla wala quwwata illa billah mu tsaye da sallah